الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na tajwidi a cikin littafinmu mai albarka littafin hidayatul mustafid fi ahkamit tajwid wato shiryar da mai neman fa'ida cikin sanin hukunce-hukunce na tajwidin alƙur'ani a karatu wanda ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun gama karatu cikin mudud wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga kan hukunce-hukunce wanda suka shafi ra'un ra'un wato a cikin alkur'ani ita ma tana da kai hukunce-hukunce wanda nata ne na kanta faslun rabewa baina ma mawda wa ma ya'ti insha Allah subhanahu wa ta'ala fi ahkamir ra'i wato a cikin hukunce hukunce waɗanda suka shafi ra'u ra tana da kai hukunce hukunci as-su'al tambaya kam halatan kam halatin lirra kam halatan lirra ko kam halatin na'am to idan muka ɗauki halatin shine kam tana yin jarra idan ta zamanto mukhbira wa jururbi kan makunta anhu mukhbira mu'azziman li qadarihi mukaththira taqulu kam malin afadathu yadi wa kam ima'in malakat wa a'budi gane ke ko wato kam idan ka zo da ita ya zamanto bayan ka zo da ita sunan da ya biyo bayan ta ya zamanto maksudi ne to wannan kana magana akan kana bayar da labari ne kan malin afadatu yadi nawa dukiyar da hannuna ta mallaka nawa na mallaka na dukiya wa kam ima'in malakatu abudi bayi nawa hannaye na suka mallaka maza da mata in gane da kyau to kuma istifahamiya kan wanda take istifahamiya ita kuma nasaba ake yi idan ta zo ta sai zama to kenan namu wannan ba istifahamiya ce sai ta zama to kama halatan kenan yawwa mun gane da kyau wannan namu kuskure ne kenan ko yawwa kam idan aka zo da ita sunan da yake bayanta aka mushi wasu likasa wannan khabar labari ne za ka bada amma in dai za ka nemi istifahami ne to za ta zama to biya ce kam halatan lirra'i wato halaye nawa ra'un take da kwai hali nawa ra'un take da kwai lokacin da mai karatun alkur'ani yake cikin karatun alkur'ani aljawab amsa laha thalathu halatin wato ra'un tana da kwai halaye guda uku lokacin da mai karatu wato yake cikin karatu in ya ci karo da ra'un to ɗaya daga cikin waɗannan halayen guda uku zai tabbatar mata at-tafkhim wato in ma dai ya fakha mata ya kabrara ta ya zaman to ya ce ra ra wa tarqiq in ma dai ya siranta ta ya ce ra ra ra to idan mutum yana karatu da riwayan hausu babu ra babu ra sai dai ri ri amma ra babu ita sai lokacin da mutum zai tsaya kuma zai tsaya kuma yana tsaya ne akan sakin ba akan maftuhi ba saboda babu din da take da fataha ana mata wato tafkhimi ne a riwayan hafs haka wanda take da kwayo bamma mun gane to amma a riwayan warshi ita ce za a ga ra ra إنها ترمي بشرر كالقصر خيرا خيرا أوى أما ده أور أحفظ ba za ka ce ba tarmi bi shadari innaha tarmi bi shadadin kalqas كأنه جمالة صفر وجواز الوجهين da kuma rawun ɗin da take da kwai bakin taɓarya wanda take da kwai ya halatta ka yi mata tarƙiƙi ya halatta ka yi mata tafhimi wata at-tafhim muqaddam wata kuma at-tarqiq muqaddam amma dai kowanne ya halatta ka doke shi ka doke ta da shi irin fan falaka fakana kullu firdin ka dawdil azim wannan ita tana da kai fuska guda biyu mun gane da kyau ko wa khulfuhum bi firqin jara bainal mashayikh salsala ba wai hafsu ba wannan dukkan qurra'u ne kamar da imamu shadibi ya faɗa dukkan qurra'u cikin alqurra'u sab'a wannan kana da kai fuska guda biyu ana as-su'al tambaya ma hiya ar-ra'ul mufakhkhama wacce ce rawun ɗin da ake kabrara ta ake fitar da ita da kabri aljawab amsa hiyar ra'un lati takunu maftuhatan aw madmumatan ita ce rawun ɗin da ta zamanto maftuha ce ta zama tana da kwai wasali sama ko tana da kwai dhamma tana da kwai rufa kama fi qawlihi ta'ala kamar yadda yake cikin fadar Allah tabaraka wa ta'ala ربنا آتنا را ربنا دي inda kaga ربنا to tafkhimi zaka yi round ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة سنة ربنا سنة دواء عن القرآن وهذا الذي رزقنا من قبل كان مثالا مضموما كان سيكون قالوا هذا الذي رزقنا من قبل رزقنا من قبل وكذا إذا سكنت هكذا إذا يضمنت راء أن دولتا وكان ما قبلها مضموما سيضمنت حرف ديكي كافن وأن الراء دن يضمنت ينادكوي ضمة ينادكوي رفعة أو مفتوحا ko yana da kai wasali sama tufakham ita ma dai ana mata tafkhim mun gane kyau kamar misali in maftuha ce yarji'un qalu mun gane kyau yawwala faj'alahum juzadan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un yarji'un yarji'un mun gane ko ko yurja'un wa ilayhi yurja'ul amru kullu yurja'ul amru kullu wannan radin mufakhama ce wa idza kanat sakinatan hakanan idan ra'un ta zamanto daurariya ce wa kana al-harfu alladhi qablaha maksuran sai harafin da yake kafinta ya zamanto maksuri ne ya zamanto mai wasali kasa ne amma wa kasratuhu aridatun kasarar tashi bujurtowa ce ta yi ba kasara ba ce wanda take asaliya akwai kasara asaliya akwai kuma kasara wanda take arida wanda bujurtowa ce ta yi misalu zalik misalin kasara, kasara wanda take arida shine fadar Allah ta'ala da yace irji'u ila abikum ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق من gane kaga irji'u wannan hamzatul wasl ce hamzatul wasl ita kuma maksuratun da'iman illa fi al wal amru min yaf'ulu al madmum al ay mun gane da kyau to yanzu tunda hamzatul wasl ita fi awwalil kalam tuthbat amma yin a tsakiyar zance ne ba za ka ji ta ba kaga lokacin da mutum ya yi wasal ɗinta ba za a ji ta ba falan abrahal arda hatta ya zana liya abi au ya hukuma Allah falan abrahal arda hatta ya zana li abi au ya hukuma Allah li wa huwa khairul hakimi na ruji'u ba za ka ce wa huwa khairul hakimi na irji'u ila abikum saboda amma su lasar jago to kasara dan aridwa ce bujurtowa ce ta yi lokacin da za ka yi wasul ɗinta ba za ka ce ba irji'u ba kasara ba ce asaliya wa huwa khairul hakimi na ruji'u ila abikum قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا ارجعوا ارجعوا ارجعي إلى ربك راضية مرضية دي عند همزة الوصل تك باء راون انترفيو باء انتكو يرحمنا وذاك تي إر إرحمنا باء kana faɗar haka nan kaya kuskure saboda wannan kasara ɗin ba aridwa ba asaliya bace kasara ce wanda take aridwa saboda wa'fu anna fa'fu waghfir lana war warhamna ku mun gane ko rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna ba zai ce ba warhamna kana war zace kai gyara ta dai da kyau mun gane yawwa saboda kasara ce wanda take arida ba asaliya ba yawwara kuma ba da kasirin aridun aw mufassalin fa fakhim wa hadha hukmuhu mutabaddilan وما بعده كسر أو الياء فما له بترقيقه نص وثيق فيمثلا كما إن الشاطبي فدا كاي باب الرآت yana da dadi wallahi ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر مصلى ولم ير فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء سوى الخاف كملا الله أكبر نعم وكذا تفخم إذا كانت ساكنة وكانت كسرة الحرف الذي قبلها الصلية وتهكنا كم راء أنا يمت تفخيمي إذا أنت زمنت أولادياتي sai zamanto kasarar harafin da yake kafin ita rawun din kasara ce wanda take asliya ba ariba ba amma kuma wa kana ba'daha harfun min hurufil isti'la'i sai zamanto bayanta harafin da ya biyo bayanta kai tsaye harafi ne daga cikin huruful isti'la guda bakwai ɗaya ne daga cikin su huruful isti'la sune khussa dabtin iz waɗannan sune huruful isti'la ويجمعها كذ خص ضد وخلفهم بفرق جرى بين المشايخ سلسلة to in ya zamanto harafin da ya biyo bayan rawun ɗin kai tsaye ɗaya ne daga cikin harufan nan guda bakwai kha'un ne mun gane ko sadun ne ko dadun ne ko kuma da'un ne ko ghainun ne ko za'un ne ko qafun ce to dukkaninsu in dai ra'un ta zo ta a ɗaure harafin da yake kafin ra'un kasara gare shi amma kuma ya zama to ɗaya daga cikinsu ne aka samu to za a yi mata tafhimi na hau ƙirɓas mun gane kyan yawwala ƙirɓasin falamasuhu bi aidihim لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولو نزلناه كتابا في قرطاس فلمسوه في قر قر بذاك في قر أنا في قر ذاك كاي ذاك قر آت أي كسرة حرف da yake kafin ta yake ce to me abu gaban ta kuma mun gane kyau inda mir ya yawon da jigo to yawon ba ta daga cikin huruful istila to ita yanzu wannan round din za ta zamanto wato a murakkaka ce amma in ya zamanto ɗaya daga cikin huruful ila ne ya biyo bayan ta iru qasi kamar yadda ya kawo anan mir sad إن إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد لبالمرصاد مر مر مرصاد وذاك لبالمرصاد كان فدراك أن كان كسكولي سيكم فرقة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا نعم نعم ما كان شيء نعم من كل فر فرقة منهم فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين wa ma a shi baha zalika wato da abin da ya kama da wannan mun gane da kyau akwai su yawa a cikin alkur'ani idan mutum yana karatun alkur'ani in ya tuntube da rawun ya ganta a daure to ya kallaci gabanta da bayan da sama da ƙasa eh kale ya wasa wannan shi zai ba shi damar ya mata hukunci amma na ce maka ra'un wanda harafin da yake kafin ta makasuri ne kuma kasara asaliya ce mai hukuncin ta kace a tarqiqi za a mata kace a ce to wani harafi ya biyo bayanta kuma ba wanda yake kafin nata wani bayanta kuma wanne ne iya ce maka huruful lisila ne sai ka ce to labudda an tufaham huruful listifar ka ce labudda an turabbat mun gane da kyau yawwala as-su'al tambaya ma hiya ra'ul muraqqa malam yace wata ra'un ce wanda ake raqqaka ta ake siranta ta lokacin da mai karatu zai fade ta الجواب أمسى هي الراء التي تكون مكسورة ita ce ra'un ɗin da take zamantowa makasura ce mai wasali ƙasa ce sawa'un duk ɗaya ne ka na tafi awwalil kalima wannan kasara ɗin ta zamanto wannan ra'un ɗin ta zamanto a farkon kalima ce au fi wasatiha ko a tsakiyar kalima ce au fi akhiriha ko a ƙarshen kalima ce wasawa'un duk ɗaya ne kanat filismi wannan rawun ɗin ta zo ta ne cikin suna au fil fi'ili ko kuma a cikin fi'ili ne famin amthilati zalika ga suna ya kawo maka su misalansu daga cikin misalan wannan gashi riz ƙon ƙolu riz ƙon ƙolu ba za ka ce ruz ba za ka ce ruz kana ce ruz to kayi kuskure ri رزقا قالوا هذا الذي رزقنا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمره كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل رزقا للعباد رزقا للعباد يورا ورجال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين وفي الرقاب والغارمين تكون سورة التوبة كنا وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل والفجر وليال عشر والفجر وليال عشر gane yau lokacin da mutum ya ce wal fajr to inda zai tsaya akan ta wata fahimi zai wara wannan eh akwai bambanci tsakankanin tsayawa akan ta da kuma wasal dinta in za ka yi wasal dinta za ka mata tarƙiƙi ne akwai rawun din da in za ka tsaya akan ta tarƙiƙi za ka mata in za ka huce ta kanta tafhimi za ka mata akwai kuma da take akasa haka in za ka huce ta kanta tafhimi za ka mata in za ka tsaya ta kanta ka mata tarkiki mun gane za mu gansu والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر من قال إذا جو يولا wa arina manasikana kaga tun daga rizqan rijalun al-riqab al-gharimin al-fajr ashar wannan dukkanin su suna ne arina fi'li ne mari fi'li ne amri wa arina manasikana wa arina manasikana wa tub alaina wa anzirin nasa yawma ya'tihimul azab gane wadkuris na rabbik za mu ga waɗannan dukansu kuma a fa'al ne guda uku ɗin da adina da anzir da uzkur dukkaninsu fiɗi ne amri yawwara aw kana al-harfu alladhi qabla ar-ra'i harfa lini ko kuma harafin da yake kafin ra'un din ya zamanto harafi ne na lin wato kafin ra'un din sai ya zamanto an samu ɗaya daga cikin hurufin lin guda biyu ayya'un ya zamanto ya unce na hawa ƙwadir an gane da kyau ƙwadir to ƙadir in za ka tsaya a kanta ko da ne to ƙadir za ka raka kata ne amma lokacin da za ka huce za ka yi wasul ɗinta inda ba yawwa inda ba kasara ba ce mun gane inda ba kasara ba ce to za ka wannan ƙinta ce za ka mata tafhimi liya'lamu lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadirun wa anna Allah qadirun qadirun in kana karatu da hafs kenan in kana karatu da warshi ne za ka rakka ta in kana karatu da warshi dole ka rakka ta قدير وأن الله mun gane da kyau ko yawwa to amma in dai zaka tsaya akan ta mu doka karshen suratu al-maida lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihin wa huwa ala kulli shay'in qadir qadir ba za ka yi tafsimin ra ba ba za ka ce ba qadir kana haka za ce kai ka ce eh dhammatani ne ai dhammatani ma ya ce ina gane na fi ka sanin dhammatani ne amma ya tsaya wanda kai a kansu dan da ka ce qadirun alhamdulillahi alladhi khalaqa samawati ba zan maka magana ba yawwara mun gane da kyau yawwara wa khairin faqir to khair ita ma in mutum zai tsaya a kanta ko da khairun ne zai zai ce khayir zai tsaya a kanta zai tarkiki ne dama akwai rawun din da ake mata tarkiki lokacin da za a tsaya a kanta amma mufakhama ce in za a yi wasan ɗinta akwai rawun din da ake mata tafkhimi in za a tsaya a kanta amma murakkaka ce in za a yi wasal a kanta za a yi wasal da ita irin wal fajr kaga wal fajr kaga in za ka tsaya za ka mata tafkhimi ne amma in za ka huce za ka mata tarkiki ne saboda wasali ƙasa gare ta وكذا ترقق الراء إذا كانت ساكنة وكان قبلها كسر أصلي وليس بعدها حرف من حروف الاستعلاء wato haka na ana yi wa ra'un wato tarƙiƙi idan ta zamanto wannan ra'un ɗin sakina ce ɗaurarriya ce sai ya zamanto kafinta akwai harafi wanda yake wa kana qablaha kasrun asliyun kafinta akwai kasra wanda take ta asali asalin dangi kenan وليس بعدها حرف من حروف الاستعلاء وليس بعدها حرف استعلاء wato kuma ba harafi bane na isti'la'i ya biyo bayan wannan ra'un din shine ce gashi nan wa anzirhum fir'auna mirya wa anzirhum yawmal hasrati id nudiya al-amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun وفرعون ذي الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد مرية مرية ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه نورة السؤال tambaya ta ƙarshe a wannan babi ɗin a ta kusa da ƙarshe ce ما هي الراء التي يجوز فيها التفخيم والترقيق watara ce wanda kuma ya zamanto tana da kwai harshe biyu wanda ya halatta ka mata tarhimi sannan kuma ya halatta ka mata tarqiqi aljawab amsa hiya ra'u as-sakina ita ce ra'un wanda cike daurarriya allati qablaha kasratun wanda ya zamanto kafinta akwai kasra wanda cike asliya wa ba'daha harfu isti'la'in kuma bayan ta ya zamanto harfi ne na isti'la'i amma kuma ba maftuhi ba ba mafmumi ba maksurun shi ma yana da wasali ƙasa saboda harful isti'la idan ya zama to yana da kai wasali ƙasa baka kammama shi da kyau khawun in yana da wasali ƙasa ba za ka kammama shi ba kace khi khi a mun ga da jan sadun haka lokacin da yake da wasali ƙasa ba za ka fakhama shi da kyau ba si mun ga da kyau ba ɗi za zi kun gane da kyau to saboda yanzu wannan kasara ɗin ta rage mai ƙarfi to shin wannan rawun ɗin za a saka ta ne cikin rawun wanda take murakkaka ko kuma cikin rawun da ake masa tafhim to shine ya zama to malamai sun kallaci fuskokin nan guda biyu in aka kallaci cewa yana daga cikin huruful ila ba za a kallaci ba cewa wasali ƙasa gare shi ko wasali sama kawai a ba shi hukunci da amal tafhim waɗansu kuma suka ce a tun da dai ƙarfin ya ragu sosai an mai allura ta kwana da sauransu yanzu ƙarfin shi na soji ya ragu da kyau ko sibil zai iya ba shi kashi mun gane da kyau to a ba shi hukuncin sibil ita ba shi ma sibil ne mun gane to haka waɗansu daga cikin malamai suka faɗa na hau firq فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ولا تصعد خدك للناس kaga wala tusa'ir khaddaka wani ita maftuhiya ce ko madmuma ce ko ka ko wato murakaka ce ko maksura ko mufakhama ce me yasa yawa na'am barakallahu fiku as-su'al tambaya ta karshe a wannan babi ma hiya huruful isti'la wadanne ne ake cewa huruful isti'la sannan kuma al-jawab amsa hiya sab'a harufa guda bakwai ne kacal يجمعها قولك خص ضغط إذ وتفدرك خص ضغط إذ سن هذا هو أنهم قد أبقوا خاء صاد ضاد غين ضاء داف ضاء وأن سن حروف الاستعلاء السبعة فصل في بيان القلقلة أيها قولي ده الله إيه إيه إيه ذا مين شدك وقوا إن شاء الله faslun fi bayanin laƙalaƙala wato wannan fasali zai yi mana bayani kan abin da ya shafi laƙalaƙa wato ƙalaƙala kenan ko ya kasa da kaji ma ƙalaƙala kasa akwai wato hawa da sauka kenan ɗak-ɗak kenan as-su'al tambaya kam huruful ƙalaƙalati harufa na ƙalaƙala guda nawa ne aljawab amsa hiya khamsatun su guda biyar ne kacal yajma'uha qawluka qutubu jadin wato fadarka da kace qutubu jadin shine sakandamus ya hade su baki da qutubu jadin qafun ta'un ba'un jimun dalun aljawab as-su'al ko tambaya ila kam ismin tanqasim zuwa kashi nawa ne wato tanqasimu wato harufa na kalkala suke kasuwa kashi nawa ne harufa na kalkala suke kasuwa aljawab amsa kalkala ila kismaini ta kasu zuwa kashi biyu wato ila kam kismin tanqasimul qalqalatu zuwa kashi nawa ne kalkala take kasuwa ta kasu ne zuwa kashi biyu sughra wa kubra akwai kalkala sughra akwai kalkala kubra fa in kana sukunuha asliyan fa hiya sughra idan ɗaurinta ya zamanto ɗauri ne wanda yake asali ɗauri ne na tushe ta wani ana ce mata ƙalƙala tsora وإن كان سكونها عارضا في الوقف idan kuma ɗaurinta ya bujurto ne saboda an taka burki an tsaya akan wannan harafi din amma ba ba sakin bane harafi ne wanda yake mutaharrik saboda larabawa ba ta tsayawa akan mutaharrik sai zama to ka tsaya akan sukuni to yanzu a wannan lokacin fahiya kubra wannan ita ce ake cewa kalkala kubra misalu sughra yaqta'una ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم يقع يقع يقع يقع يقعد ولا تقعدوا فقعدوا مع الخالفين مغانا جوه يوا يطمعون ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون يطمعون يطمعون يطمعون قال نشوفكم سيكم يجعلون يجعلون أصابعهم يج يج يج يج يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت سيكما يدعون يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير يوا لتبلون أكوية القرآن يقول أه؟ نعم لتبلون في أموالكم وأنفسكم to waɗannan su ne ƙalƙala sugura za mu ga cewa kowanne daga cikinsu a ɗaure ne yake ɗauri ne na asali ɗafu na ɗaure saboda ita ya fara kako ba'un a ɗaure jimun a ɗaure ba'un a ɗaure dalun a ɗaure tau sai ko mu je wanda suke misalul kubra wa misalul kubra gashi nan khalaq khalaq yawwala إما خلاق إما خلاق وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق هذا نقول يا أولا sai kuma asirata wahdina ila sawa'is sirat yawa sai kuma azab na'am to ina za mu samu azab na'am na'am na'am to kenan dama ni kadai ne ga wanda ke yake na kira to ina ga a cikin a cikin wani babu azab hmm? hmm? na a to ai akwai alifi da lamu azab kawai zalla ai sai muku aka za a za a gano wanda suke karatu na'am na'am to shugaba wa ina gawa akwai inda ya yi haka ha? ha? wani mabiya ta rabi wala azabu da ya na take? na'am Mm. No. to ka kushi ga kwanan kalma ake son san aya ko ko tira aya ko wakafi to a to a wannan in irin wannan ne akwai su wadahun azabun wasu akwai irin wa'in nan na eh eh ba yawa alifi da lamba za su ciyo ba to a yanzu tun da dai kun kasa kawo wanda ba ta da alifi da lamba na kawo mana masu da alifi da lamba barakallahu fiku فصب عليهم ربك سوط عذاب kun ga dai babu da nufi da lango to na'am sai kuma a kawo masu azabu azabu din naku masu ala azabu din na'am na'am kowa ya kawo daidai ha kazalika al'azab ولعذاب الآخرة أكبر نعم لا ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب نعم ولعذاب لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب نعم بارك الله فيكم sai kuma bahiji ina za mu samu bahiji a gurare nawa za mu samu akwai ma ta kan kumsa gidan biyar kenan na'am akwai suratul hajji akwai suratul qaf na'am Na'am. Na'am. Ha? Ha? تبصرة وذكرى لكل عبد منهم والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة نعم سيكون الشديد نعم نعم نعم Eh. Mm. Mm. Eh. Mm. Mm. ثم نخرجكم طيبنا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يتوفى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا على الماء تبدو ربط وأنبتت من كل زوج بهيج كم سابا كم ساتي جدا بيار إنا قتجي وانا وأنبتت من كل زوج بهيج كم ساتكن ذال وسهود وسبير القرآن شديد نعم نعم نعم نعم نعم نعم a tsaya kan shadidin da ya kawai na'am na'am kuma malaka baka ce kun ruwa ni ne aka yi don a ƙasa ake samun su kuma amma biya don manyan bisa harga wa inna li hubbil khayri la shadid أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور يجي فهذه تقلقل حالة الوقف وأتودنا دكانس أنا يوم سقلقل أنا الوقت إن ذا ذا أكنس لا حالة الوصل والمرور بالوقت إن ذا سادد دسوبة لكم ذا هو تكنس idan za a sadar da su za a huce ta kansu ba za a yi kalkala a kansu ba yawwa wa ma lahu fil akhirati min khalaqin wa minhum من يقول ربنا آتنا مجانك يقول صراط الذين أنعمت عليهم نعم عذاب شديد بهيج تبصرة بهيج تبصرة شديد العقاب بارك الله فيكم abinda muka yi daidai Allah ta'ala ya bamu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuma harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik